بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau din nan ranar juma'a ce kamar yadda take sananniya ga dukkan al'ummar musulmi na duniya baki daya kuma ta yi daidai da ashirin da shida ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da daya yau ita ce rana ta bakwai wadda wani bala'i ya afka wa musulmin garin jos sakamakon wata sanarwa da kungiyar christian uh, wato kan uh, christian association of nigeria suka yi ranar tara ga watan july na wannan shekara a gidan talbijin na prtv wato da ke jos suka ce duk wasu musulmi da ke jihar plateau su sani da cewa plateau ba ƙasar musulunci ba ce kuma ba garin musulmi ba ne don haka su daina tare titina da hanyoyi a ranakun juma'a in kuma ba haka ba za su ga abin da zai biyo baya wannan shine gargaɗin da ƙungiyar kan ta rinka ainihin yaɗawa a gidan talbijin na prtv tun daga la'asar har zuwa dare a daidai ainihin wacce rana da na ainihin ambata a baya abin takaici da mamaki waɗanda ake gani dattawa ne a jihar plateau a ganin ido ba su tsawatar akan wannan ba waɗanda ake gani hukuma ne na tsaro ba su tsawatar akan waɗannan ba waɗanda ake ganin cewa babu shakka in sun saka baki a harkar nan ana ganin ba abin da zai biyo baya kowa sai ja baki ya shiru wanda wannan sanarwar na tabbatar ga Allah har ma ina mai rantsuwa da sunayen shi mafiya girma da ɗaukaka idan da wani malami ne na musulunci ya yi ko wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin musulunci ta yi babu shakka sai an kama waɗannan malamai an ɗaure amma haka wannan sanarwa ta tafi to a rana ita yau da ta wuce sai su kungiyar kiristoci suka turo wata mata masallacin juma'a da ɗaya daga cikin masallacin juma'a namu na ainihin ahli sunna wanda ainihin a sheikh alhassan sa'idu yake limanci ana cikin hutubar juma'a ta zo za ta ƙetara musulmin da suke zaune a wajen masallaci daga kayan ainihin titi da hanya suka ce ba da mata ƙetare saboda ana sallah ta ce sai ta ƙetare daga nan sai ta mai da abu ɗaga murya shi kenan sai abu ya zarce sai ya zama tashin hankali nan da nan kawai sai dai musulmi ba su aune ba sai suka ji ana harbin su da kibiyoyi da masu to ashe wani shiri ne aka ita aka turo ta ta zo ta tsagulo rigimar sun riga sun ainihin yi wa duk wani gida na wani babban mutum lamba akan za a kashe mai gidan a kone dukiyar shi Allah ba su dama da dama sun ainihin wato samu nasarar ƙwaƙƙo ne gidaje da dama kuma sun kashe mutane da dama tare da ba su samu damar kashe asalin waɗanda suka yi hari ba to da suka ga an jikkata su a cikin garin jos kuma an jin mutu sai suka koma bayan gari wanda a bayan garurukan nan galibi an ta taro tsakanin limamai da kuma fastoci akan yadda za a tabbatar da zaman lafiya amma mutane ne masu yaudara karfe ɗaya karfe biyu karfe uku na dare kamar mutum dubu biyar sai su ji rawa ƙauye guda da bindigogi da kayan sojoji duk wanda aga ya fito ba kayan soja a jikin shi an tabbatar ba nasu bane sai a harbe shi wannan ya faru ainihin da misali ga garin haifan wanda yake wannan gari babban limamin garin kwantar da shi aka aka yanka shi Allah ya gafarta mishi an tabbatar da cewa daga cikin wannan gari musulmin da suka fita ba su wuce ainihin mutum goma ba duk an kashe su sannan nan abu ne jiya dukkan kafofin yada labarai na duniya irin su bbc da murya america da sauransu sun yada ko a jiya janazar gawawaki kawai da aka yi tafi mutum 500 waɗannan abubuwa wani mawaƙi ya yi wata magana a cikin waƙar shi fiye da shekaru ashirin da suka wuce yana cewa yo ai ana so a taɓa mu 'yan arewa amma ana tsoron manyan mutane ma'ana a wancan lokacin da yake wannan waƙar mu 'yan arewa ba ma taɓuwa saboda akwai manyan da suka amsa sunansu manya don haka ba za mu taɓu ba da haka waye gari waɗannan manya sun zama ƙarfi kuma sun zama tsofaffi shi kenan sai al'amari ainihin sai lalace mana mun gane wannan da kyau ko da al'amari ya lalace mana shi kenan sai aka fara kashe mu wannan ya fara faruwa tsogalar da aka yi mana a garin kafancan a 1987 Reverend Bako ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yarinya budurwa ce ta tashi ta mishi magana a ATC ta kafancan wato a wancan lokaci ana kiranta Advanced Teachers College daga yin wannan magana shi kenan rikici ya tashi aka danne alaramma aka yanka makarancin alkur'ani aka tattaka aka kona alkur'ani wannan rikici ya shi ne ya zo har nan zaria amma mu dai a nan zaria mu muka yi nasara alhamdulillah wannan irin rikici ya ci gaba da faruwa tsakanin musulmi da ainihin kiristoci a bangarori da dama tun daga jihar bauchi wajen tafa balewa da ainihin wajejen taraba da abin da ainihin shafi wajejen nasarawa har kuma al'amari da ya ƙarfi zuwa nan ainihin jihar kaduna rikici ya kai rikici har zuwa garin kano al'amari dai ya kwalbe ƙasar nan kusan najeriya ta arewa babu inda kiristoci ba su tsogalan musulmi sakamakon wani taro da suka yi a wata coci a tsohuwar jihar gongola ta da a ɓangaren da ake kira taraba a yanzu da waɗannan kiristoci sun yi taro sun rinka ainihin wato yi wa manyan maluman musulunci izgilanci in sun shigo taro duk fastan da ya shigo sai a kyalkyale da dariya a ce sanda zuwa ɗahir bauchi sanda zuwa gumi sanda zuwa kaza kaza kaza wannan taro da suka yi sun ce su a tsammanin su a da suna ganin cewa ƙungiyar izala ta yi ƙarfin da yake za ta iya kafa gwamnati a ƙasar nan amma sai suka ji wai ƙungiyar na tuhumar babban shugabanta akan ya ci dubu talatin don haka an kore shi shi kuma ya ce bai koru ba su da suna tsoron ainihin kungiyar sakamakon haka ba su iya afkawa musulmi amma mutanen da suke rikici da shugabansu akan dubu talatin ashe dan afkawa jama'ar da ake ga su ke tsare da su ba wani abu da zai faru to daga wannan lokaci ne har zuwa ainihin rana ita yau dinnan musulmi na arewacin kasar nan ba su sake zama lafiya ba ina waɗanda ke alfaharin su ne sarakunan arewa ina waɗanda suke alfaharin su ne shugabannin arewa ina waɗanda suke alfaharin su ne dattawan arewa wallahi kun ci amanar arewa kuma kun ci amanar sardauna kuma sai Allah ya kama ku an yi wa mutanen ku kisan ƙare dangi a Legas an yi musu a Ogbomasho an yi musu a ko'ina na yankin ƙasar nan tun daga ainihin nesa har cikin gidansu an bi su kuma ba abin da kuka iya yi ba don komai ba don kun zub da girmanku domin naɗi da tasbaha da alkyabba ba shi ne girman mai girma ba amma kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa innaka ala khuluqin azim lallai kana da kyawawan ɗabi'u manya manya to wannan irin rashin kiyaye dattakun naku shi ya shi ya ja matasa su ma suka fara kafa ƙungiyoyi na matasan arewa domin su kwato haƙƙin da ku kuka kasa domin duk sanda mai gida bai yi abin da ya kamata ba sai ɗan kawo cefane ya ɗauki doka a hannun shi kuma daga ƙarshe sai a ce abu ya ɓaci amma ɗan kawo cefanen ba shi da laifi duk laifin mai gidan ne domin in kun yi abin da ya kamata a arewacin ƙasar nan kamar ni da irina ba za mu tashi mu ce za mu kafa wata ƙungiya ta matasan arewa wadda za ta kwato wa mutanen arewa haƙƙinsu ba kamar yadda su kiristocin arewa sun tsayu dattawa da manyan cikinsu suna kwato musu haƙi amma ko kun kasa saboda girman ku ya zube kun watsar da mutuncinku ba ku da ainihin daraja da kima a idanun musulmi da kafirai a ciki da waje sakamakon rashin mutunci da kuka ɗauka wa kanku yasa ku daina kwaikwayon sardauna a sanya alkyabbashi ko kuma babban rigar shi ko naɗin shi ko tasbahar shi domin sardauna ba wannan naɗin ne da tasbahar ya bashi wannan girma ba amma halin girma ne ya ɗauka abin da za mu gaya wa sauran al'ummar musulmi ba daidai ba ne kai kuma ka zauna kamar dima ko kamar kabewa ko kamar mangwaro wajibi ne kai wa kanka tattali tattali kuma wanda ya dace da kai sannan kuma ku sani wallahi sai kun iya da bakinku duk mutumin da ya kasa abu biyu a rayuwar shi wallahi wahala ta kan mishi duk mutumin da ya kasa kokarin birge jama'a kokari yake birge jama'a wallahi wahala ta kan mishi don in gida ya gina don ya birge jama'a sai ga wani gidan ya fi nashi kyau kuma ya fi birge jama'a don haka ba ma a ganin nashi aiki ya same shi kenan haka duk mutumin da yake kyakkyawar mace yake so duk sanda ya auri mai kyan tsiya yau gobe kuma zai ga mai kyan bala'i jibi kuma zai ga wadda gaba ɗaya gayu ma bala'i za su kira ta saboda kyau amma mutum mai hankali shine wanda ya dubi menene ya cancance shi kuma menene ya kamace shi don haka sai ya yi saboda haka ku ji tsoron Allah ku iya da bakinku ku daina zuwa dandali kuna juya sirrin da ke tsakanin ku da malamanku ko kuma ku da al'ummarku ta masallaci ko kuma al'ummarku ta cikin kungiya saboda kokarin ku birge ku ba da sha'awa a dandalin da kuke hira wallahi matukar ba ku ɗauki wannan ba har abada sai kafirai sun ga bayan ku domin su ma bakinsu suka iya ina fatan mun gane wannan amma ku sai kuka kasa iyawa da bakinku to wajibi ne ku ji tsoron Allah wannan shine sakon da ainihin zamu faɗi zuwa ga ainihin wato waɗanda ake kira dattawan arewa da kuma su 'yan arewa ɗin da su san cewa wallahi a shirye matasan arewa suke da in har za su kiyaye mutuncin arewa to za su ainihin zauna a ƙarƙashin su in ko ba haka ba wallahi za a yi juyin juya halin juyin waina ƙasa ta koma sama domin mawaƙi yana cewa wanda ya ce babu babba to babban ne bai aikata halin manya ba matuƙar ka ji matashi ko saurayi ko yaro ya ce shi wani ba babban shi bane to aje a tuhumi babban da ya yi wa matashin nan halin babba babu yadda za a yi wannan matashi ko ɗan tasha ne ya ce shi wani ba babba ne a kan shi ba na haka kusan wannan to ana cikin wannan sai muka faɗa ƙarƙashin wata aya da Allah yake cewa alif lam mim ghulibatir rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Allah ya bada labarin wata waƙi'a wani rikici da ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da wasu manya-manyan gwamnatoci guda biyu suke da ƙarfi ɗaya ita ce daular Rome, daula ce ta Kiristoci, ɗaya kuma ita ce daular Farisa, daula ce ta maguza masu bautar wuta. Allah maɗaukacin sarki cikin iyawar shi sai ya ba da nasara, sai al'umma ta Kiristoci sai suka ainihin ci yaƙi wato sai Farisawa sai suka ci Kiristoci yaƙi. Shi ne Allah ya ce gulibatin Rome, an ci Rome da yaƙi. annabi ya yi bakin ciki da wannan ba don yana son kiristoci ba sai don a lokacin maguzawan makka su ne mishi alfahari da cewa ga maguzawan farisa sun ci rumawa masu addini haka mu ma maguzawan makka za mu ci ku mutanen makka masu addini sai annabi ya bakin cikin an ci irin shi masu addini sai Allah ya ce gulibatin rum an ci rum da yaƙi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin amma bayan nasara da aka ci akan su suma za su ci nasara bayan irin wulakanci da kisa da aka yi mana a Jos wanda muna roƙon Allah ya gafarta waɗanda suka mutu din nan mune musu fatan Allah ya sa sun yi mutuwar shahada yau kwanaki uku da suka wuce mu kuma sai zan ba gari guda muka ci ba mu mun ci duniya ne baki ɗaya mun ci ƙasa mafi ƙarfi wadda ake alfahari da ita mu dinnan musulmi a bisa jagorancin wani gwarzo daga cikin gwaraza na sojojin musulunci shine Usamatu bin Laden ainihin wato aka ci ƙasa Amerika da yaƙi yasa tun daga wannan rana ta talata har zuwa yanzu juma'a da nake magana kana kama ainihin tashar CNN sai dai ka ga America under attack an ritsa America wannan kalma ta yi mana daɗi kuma mu wannan laifi ne mun ɗauka idan jihadi ne mun yadda in alheri ne ya bi mu ba ma kyamar shi kuma in an kala mana shi ba a yi mana sharri ba ba a yi mana kazafi ba daidai ne mu muka yi mun ɗau nauyi za kuma mu ci gaba sai dai in su ma sun daina domin Allah maɗaukacin sarki yana cewa ainihin wato wa in adu wa in uttum udna in kuka koma yi mu ma za mu koma abubuwan da ake wa musulmi a ƙasashen falastin da irin kunci da aka saka al'ummar musulunci da larabawa a ƙasar iraki da kisan gilla da aka yi musulmi a bosnia da kosovo da irin kisan da ake wa 'yan afirka a sierra leone da wanda ake a liberia da wanda aka yi a congo da sauran waɗanda ake a irin nan ƙasashenmu na najeriya babu shakka duk wannan kisan duk inda ka ga ta'adi duk inda ka ga ta'addanci a duniya kakaf amerikawa ne suke da ainihin alhakin shi a wuya ya wajaba jama'ar musulmi su san wannan waɗannan su ne magadan samudawa waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya zarge su a bisa harshen annabin Allah Saleh da yake cewa wa iza batashtum batashtum jabbari duk wanda kuka tashi kamawa sai ku yi mai kamu na zalunci fattaqullaha wa ati'un Salihu yace ku ji tsoron Allah ne kuma ku bi ni to a ƙarƙashin wannan gaskiya huɗuba ta tayo akan haka na gabatar da ita amma wajibi ne za mu da wannan saƙo zuwa ga duniya baki ɗaya sannan kuma wannan saƙo muna masu idar da shi zuwa ga shugaban ƙasar america george bush da kuma sauran ainihin turawa waɗanda 'yan mulkin malaka utun daga jiya har yau waɗanda da su ne ake haɗin gwiwa ake ainihin zaluntar duniya da kuma mutuncin ɗan adam don haka nake cewa bismillahir rahmanir rahim in the name This is the translation of my Jumaat titled America Under Attack, Pentagon on Fire. All praise and thanks are for Allah, and we praise Him, seeking aid and asking forgiveness. We seek Allah's refuge from the evil of our own selves and from our evil actions. Whenever Allah guides, none can misguide Him. Whenever Allah leads us then none can guide him. We testify that none has the right to be worshipped except Allah alone, having no partner. And I testify that Muhammad is his servant and messenger. All you who believe, fear Allah as he should be feared and die not except in a state of Islam, with complete submission to Allah. O mankind, be dutiful to your Lord who created you from a single person, that is Adam, and from him he created his wife, that is Eve, and from them both he created many men and women. And fear Allah, through whom you demand your mutual rights. And do not cut relations after one kindship. Surely Allah is ever and all watcher over you. All you who believe, keep your duty to Allah and fear Him and speak always the truth. He will direct you to the righteous, good deeds, and will forgive your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger, whoever obeys Allah and His Messenger, he has indeed achieved a great achievement. Indeed, the best speech is the book of Allah, and the best way is the way of Muhammad. The worst of affairs are novelties. Every novelty is an innovation, every innovation is misguidance, and all misguidance is in desire. Allah the Almighty says in the Quran, Those who believe fight in the cause of Allah and those who disbelieve fight in the cause of Tagut, that is Satan, etc. So fight you against the friend of Satan, ever feeble indeed, in the plot of Satan. Surah An-Nisa, verse 76. Allah the Most Exalted in the mouth Almighty says, Then fight, O Muhammad, in the cause of Allah. You are not tasked, held responsible except for yourself, and incite the believers to, the believers to fight along with you. It may be that Allah will restrain the evil mind of the people. And Allah stronger in mind and stronger in punishment. Surah An-Nisa, verse 84. America is not the superpower, neither nor the European country, but Allah alone and has no partner. Today is Friday, the 14th of September 2001, equivalent to the Islamic calendar, 26 Jumad al-Akhirah, 1422, the third day after the Islamic forces attack on the United States of America. In this regard, I want to present this message on behalf of myself Muhammad Awal Adam, very well known as Albani, the chief imam of Mutia Jumat Mosque, known as Al Jami Ul Salafi, Mutia district area of Sabangari, local government area of Kaduna State, Nigeria. And on behalf of the congregation of my mosque, I present this message to the President of the United States of America, Judge W. Bush, the government, and the entire European nation that we, the Muslim world, are very much happy and glad about the fortunate incident that happened to the government and the people of the United States of America. Allahu Akbar kathira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah is the most greatest. Allah is the superpower alone and has no partner. لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون And we pray Allah the Almighty to add more of this and even worse than it to the President Bush and his government, the mother of all terrorists in the entire world. And we want to use this opportunity to call the attention of the entire world that this attack on the United States of America is just a sample of what has been taking place in various places all over the world, led by the United States against humanity. Therefore, it is nothing but a lesson to the United States of America and to all the European nations leading terrorism and terrorism and inhumanity in the world. For United States of America and the European world are the mothers of inhumanity and terrorism in the entire world. And whoever practices it, from them he learns it. It is therefore time for them to stop it so that it may be stopped, or else it's just a beginning of the retaliation of all the terrorism against humanity in Bosnia, Kosovo, Algeria, Iraq, Liberia, Sierra Leone, Uganda, Congo, Palestine, Kafanchan, Kachia, Zangon Katab, Ogbomoso, Lagos, Aba, Tafawa Balewa, Kaduna, and finally Jos of Plateau State in Nigeria recently last week Friday. We finally seek help and assistance of Allah to us and to Al Mujahid al Kabir, Osama bin Laden, the great warrior of all, to attack the United States and all the European terrorist nation against humanity in the future. Amen. Amen. Our God, Allah the Almighty, is able. Our God, Allah Almighty, is able. Our God, Allah Almighty, is able. And we ask Allah's forgiveness and mercy upon those included that Muslim in the incident in the United States and other various parts of the world. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Our Lord, forgive us and our brethren who have preceded us in faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord, you are indeed full of kindness, most merciful. jama'ar musulmi a takaice wannan shine ainihin saƙonmu zuwa ga duniyar ainihin musulunci da duniyar kafirci da kuma saƙonmu na musamman zuwa ga ainihin shugaban ƙasa america george bush akan ta'addancin da suka saba yi a duniya ko dai su bari mu ma mu bari ko su ci gaba mu ma mu ci gaba har san da allah maɗaukakin sarki zai ainihin ba mu nasara allah maɗaukakin sarki ya taimake mu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير لقد أخرج الإمام أحمد الحديث وصححه الترمذي أن عبد الله بن خباب بن الأرت وكان ممن قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة كلها وفي رواية في ليلة صلاها كلها حتى كا- حتى كان مع الفجر فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال صلى الله عليه وآله وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدا سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها أيها الناس اليوم يوم الجمعة وهو اليوم الثالث بعد حصار أمريكا على يد جيوش الإسلام المجاهدين في الله حق جهاده فجزاهم الله أحسن الجزاء وأثابهم ما وعد به المجاهدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ألا أبلغ جورج بوش عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن جيوشنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء حجوت أسامة فرددت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت أسامة برا جهيدا كبير القوم شيمته الدفاع فإن أبي ووالده وعرضي لعرض أسامة منكم وقاء فإما تثقفن بنو إسرائيل يهود إن قتلهم شفاء أولئك معشر نصروا علينا وفي أظفارنا منهم دماء وحلف تنزانيا وحلف كويت منا براء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وهدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانا فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونكم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كفرة والملحدين اللهم انصرنا على أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا اللهم أعزنا اللهم اعزنا اللهم اعزنا واعز أسامة بن لادن على أمريكا قائدة الإرهاب والإرهابيين اللهم لعن أمريكا اللهم اشدد وطاتك على أمريكا اللهم دمر أمريكا اللهم اجعل أمريكا تحت النار وبنتقن تحت الدمار اللهم اشدد وطاتك على جورج بوش اللهم عذبه بما لم تعذب به احدا من العالمين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم عزنا وأسامة بن لادن على أمريكا اللهم دمر سفارة أمريكا في نيجيريا التي في أسود رايد اللهم أهلكها اللهم دمرها اللهم دمر ولاية أمريكا الظالمة الطاغية اللهم اجعل جورج بوش من قادة النار اللهم عذب جورج بوش اللهم سلط سلطنا على اليهود الذين يقتلون المؤمنين والمسلمين بفلسطين اللهم سلطنا عليهم يا عزيز اللهم أنت العزيز وأنت الجبار أنت على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وهدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كثيرا والله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر للمؤمنين الذين قتلوا في جوز وفي غيرها من ولاياتنا اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم أنت الغفور أنت القدير أنت الغفار أنت الجبار أيدينا إليك متبرعين متخاشعين اللهم لا تذللنا بأيدي الكفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kenan ta faru ta tare
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله aka faɗa waɗanda ke wajen masallaci nesa da masallaci su rinka tabbatar da cewa sun ainihin haɗu da sahun da ya tike da masallaci a daidaita sahu a haɗa kafaɗa jama'a Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين اللهم زد دمارك على أمريكا اللهم زد جدبوشة حيرا وحيرا اللهم زده بلبلا وبلايا اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل الدائرة على بنتاغون اللهم اجعل على أمريكا النار والدمار والعذاب اللهم سلطنا على أمريكا وروسيا وفرنسا اللهم نحن عبيدك اللهم نحن عبيدك اللهم نحن عبيدك أيدينا إليك متضرعين متخاشعين اللهم لا تخذلنا اللهم لا تذللنا اللهم تقبل منا اللهم سلطنا على نصارى بلادنا الذين يحاربون أولياء الله والذين قتلوا المؤمنين والمسلمين على حد سواء في جوز اللهم إنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار على حد سواء اللهم دمر عليهم اللهم عذبهم اللهم سلطنا على أعدائنا وسلط الفلسطينيين على اليهود اللهم سلط الفلسطينيين على اليهود اللهم أعز أسامة بن لادن على أمريكا اللهم أعز دولة أفغانستان الإسلامية على أمريكا اللهم انصرهم اللهم أعزهم ودمر اللهم الدماء على أروق أمريكا اللهم جمد الدماء على أروق أمريكا اللهم لعنهم وشدد وطاتك عليهم يا إله الحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه kamar yadda aka ja gani waɗannan jirangiyar kaset da na bidiyon da na audio mun sa musu taken America under attack Pentagon on fire an ritsa America Pentagon ta kama da wuta cibiyar tsaro ta America wallahi jama'ar musulmi Osama bin Laden na ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata musulmi su tsaya su yi nazari a kansu a wannan zamani ɗan ƙasar Saudi Arabia ne amma ya koyi aikin soja a hannun Amerika ba su sani ba kuma ga shi ya zama musu bala'i da wannan za ka gane kuskuren da dama daga matasanmu waɗanda suke ƙin shiga aikin ɗan sanda ko soja ko na aiki na ainihin kayan sarki wai saboda ƙarƙashin gwamnatin kafirci ne in ku ba ku shiga ba makiyan ku arna za su je su shiga su je su koya kuma su ɗinka yunifom su rinka sojan gona suna kashe kudin sanda fitina ta tashi shi yasa wajibi ne musulmi su fahimci lallai ne ana buƙatar duk ɗan musulmi yau ya samu ƙwarewa akan abu uku ya ƙware a addinin musulunci ya ƙware a boko ya samu wata sana'a ta hannu da zai ƙware da ita sannan kuma wallahi wajibi ne al'ummar musulunci musan cewa zama haka ba zai taɓa yiwuwa ba wajibi ne kuma mu haɗa kanmu amma akan gaskiya ba wai a zo a haɗa kai akan tarka-tarka ba dole ne makaryaci ya daina ƙarya mai shirka ya daina mai bid'a ya daina sai a zo a haɗu akan gaskiya wallahi sai ku ga Allah ya ɗaukaka darajar mu jama'ar musulmi wannan ita ce takaitacciyar nasihar mu muna masu rufe ta da ƙara maimaita ainihin kabbarbari da ainihin hailala irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sanda duk ya ci nasara akan kafirai لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أمريكا تحت الحصار بنتاغون أندا دمار أمريكا تحت اتحاء عينهن دمار هكا أي تميميتا وأنت أمريكا ديائي جماعة أمريكا إس أندا أتاك الروش بنتاغون kafirci da zalunci in Allah ya so ya zo ƙarshe a duniya wassalamu alaikum wa rahmatullah